بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan safiya ta ranar asabaci 18 ga watan rajab shekarar hijira ta 1446 daidai da 18 ga watan januwari 2025 daga wannan masallaci na MNI da ke nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Muna ci gaba da yin daura a cikin wannan kasida mai suna manzumatul ra'iya fi sunna wallafar ainihin wato azzanjani ubangiji Allah ya gafarta masa. Za mu tashi akan baiti na goma sha takwas inda ya ce laƙad auzaha Allahul karimu bi lutfihi لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر يتي لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر الله أبنجي wanda yake mai karamci audaha ya mana bayani dalla-dalla bi lutfihi saboda tausayin da yake yi namu lana al'amura ya bayyana mana al'amarin addininmu fil ƙur'ani a cikin alƙur'ani mai girma fan had bi ma'amar ka yi hoɓɓasa ka ƙoƙarta wajen aikata abin da Allah Ubangiji ya umarni Ubangiji ya so kada alƙur'ani kuma a cikinsa ya bayyana umarnin abin da yake so a aikata dalla-dalla kamar yadda Allah yake cewa anzala alayka alkitaba wa anzalna wa anzalna alayka alkitaba tibyanan ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimina musauka maka da alqur'ani wanda yake mai bayani dalla dalla kuma da hujjoji bayyanannu da bushara ga musulmai da kuma misali irin fadin sa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri sai ya ce kad fassalnal ayati liqaumin ya'lamu mun yi dalla dalla mun yi zance dalla dalla dan a gane da ire-iren su suna nan mabambanta to Allah yayi bayani dalla dalla dan haka abin da ya rage fanhad ka miƙe ka tashi ka yi kwazo bima amar ka aikata abin da Allah ya umurta wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha muhammadun wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bar mana gadan sunna wadda zamu koyi da ita al-mab'uthu aunan ila al-bashar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya zama wato wani gausi wani agaji shine al-aun dan ya zama sanadiyar tsira ga mutane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan eh rasulan yatlu alaikum ayati llahi mubayyinatin liyukhrijal ladina na amanu wa amilu salihati minal zulumati ila nuri kamar da Allah ya ce wani manzo ne wanda ya zo dan ya fitar da wanda suka yi imani daga duhun kafirci zuwa hasken imani Allah ka samu na cikin wanda za a fitar da yace wa manna alal ma'muri bil aqli alatan biha ya'rifu al mutla min al qawli wal ibar wa manna kuma Allah ya yi mutane al-ma'amur su ne mukallafai kenan waɗanda aka ɗaura musu shari'a Allah ya musu baiwa ya ba su kyautar abin gane gaskiya ɗin shi ne mene bil aqli Allah ya yi mana baiwar hankali alatan a matsayin wani kayan aiki biha ya ariful mutla da shi za ka yi amfani ka gane ma'anar abin da ake karantawa kamar da muka faɗa a darasin da ya gabata cewa shi hankali kayan aiki ne na gane gaskiya ba shi ne ke da wato alƙadarin gane gaskiya da kansa ba amma ana amfani da shi shi wasila ne da ake amfani da ita don gane gaskiya wanda za ka amfani da shi don ka gane almutla abinda ake karantawa min alƙauli na zancen Allah wal ibar da kuma izinar da ke ciki wa'azin da ake yi a ciki ka gane Allah ya bada hankali ga mutane don su gane ajiya mun yi magana akan wannan fala taku bid'iyyan tazuru anil huda wa tuhdithu fal ihdathu yudni ila saqar yace fala taku bid'iyyan kar ka sake ka zama dan bid'a dan bid'a wanda yake watin tazugu anil huda zaka karkace daga falamma zagu azagallahu qulubahum shine azzaik tazugu anil huda wanda zaka je ka karkace ka ba hanyar shari'a wannan da aka ce fa inna ahsanal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin to wannan huda din karka sake kai abin da zai karkatar da kai daga barinta wa tuhdifu kaje kana kirkiro fararrun abubuwa cikin addini fal ihdathu kaga ita bid'a kirkiro bid'a yudni ila saqar yana kusantar da mutum ne zuwa ga wutar sakara Uh, yana ishara zuwa ga abin da ake faɗa a cikin utul haja uh, wa kullu dalalatin ko wa kulla balalatin finnar ko dai akan tashi da atafi akan waɗancan inna inna din ko kuma akan isti'nafi wa kullu wa kullu dalalatin finnar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace uh, inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala to iya nan wa kulla bid'atin dalala shine abin da yazo a cikin riwaya Imam Muslim da sauran riwayoyi mashuhurai to amma sai aka samu wata riwaya wadda ta zo a cikin littafin Ibn Khuzaima da sunan Nasa'i al-Kubra ta zo da ƙarin wa kulla dalalatin finnari to ita ke ishara zuwa ana duk da yake riwaya ce wadda malamai sun yi maganganu da yawa akan ta الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أتكين إقامة الدليل على إبطال الحيل دكما تكين مجموع الفتاوى مجلد هنا شاترة مسمى تكين مجموع الفتاوى يما كان ميكيو أكام وانا شوى لفظا وكل ضلالة في النار وانا قارن شاذيني بيتبت بقى روايانشي kuma ya ma yi dilala ya yi istidlali akan cewa a wajen ma'ana ma ba zai iya tabbata ba domin abin da ake nufi da bid'a shine wani abu da mutum a matsayin shi na malami ko masani yayi tunanin dacewarsa yayi istihsanin sai ya kawo shi cikin addini to ba za a karba ba za kuma a yaki abu za kuma a kuskurantar da shi to amma shin wannan zai kai shi wuta wannan ba zai kai shi wuta ba domin ibn taymiya yace gayatul amri a ce mujtahidi ne wanda ya kuskure kuma ya tabbata daga cikin khasa'is na wannan al'umma shine mujtahidin da ya kuskure bai da lishi yana ma da lada daya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana yayi dai maganganu masu matukar fa'ida a wajen saboda haka yana da kyau mu dinga tahaffuzi wajen itlaqin cewa ai bid'a yar wuta ce domin wannan lafazin da yazo da haka to mahalli ne na tattaunawa tsakankanin malamai kuma akwai wasu asar da suke nuna cewa lallai wanda suka ce bai inganta ba ɗin to maganarsu ta fi kusa da asalin ƙawa'idul islam sanannu na san za a ji wannan magana garibiya ko garibiya ce to amma ku je ku karanta ta kuna ku je ku karanta a cikin mazun fatawa mujalladi na 19 inda bin tamiya wannan magana da kuma wasu wurare da malamai suka ambata wallahu a'lam saboda haka yana ishara ne zuwa ga wannan maganar cewa wa kullu dalalatin finnari amma dai wannan shine takaitaccen bayani game da abinda malamai suka faɗa akan ta wallahu alam al-imamu al-sheikh al-albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin shi na khutbatul haja shi ya karkata zuwa ga inganta ta na'am sai malam ya ci gaba da cewa wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa anhu rasulullahi min qablu qad zajar wala tajlisan kar ka sake ka je ka zauna ka zama kana zama indal mujadili a wurin mai jayayya kar ka zama abokin zaman mai jayayya ka ce a zo a zauna a yi jayayya a tattauna a yi muƙabala a yi wane ne da wane ne irin wannan abin da mutane suke yayi yanzu fa'anhu domin game da irin wannan zama da ɗan jayayya rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama min qablu tuntuni qad zajar ya ja kunni ya yi hani game da zama tare da ‘yan bid'a. Kame da aka sani a cikin ƙawa'id na suna wal jama'a akwai guje majayayya da musu da gaddama akan addini, musu da jayayya da tattaunawa da ‘yan bid'a wannan abin gujewa ne a wurin suna a manhajinsu. manhajin ahlus sunna wannan abun gujewa ne domin Allah yana cewa allazina yajadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum sai Allah ya ce kabura maqatan inda Allah wa inda allazina amanu cikin ghafir masu jayayya game da ayoyin Allah ba da hujja ba Allah ya ce wannan abin ya girmama kabura maqatan ya kai matuƙa na abin zargi a wurin Allah wa inda allazina amanu ya daga cikin ibtila'in da muke ciki a wannan zamanin sai mutane suka dauka wai ita jayayya ma wani asali ne da ke nuna cewa wani gwarzo ne a harka addini wanda kuma suke yin ta su ake su ake kambamawa mu sauran awam su muke kallo wai a matsayin jarumai masu kare sunna wannan ya daga cikin wato juya ma'aunai na addini da kuma abin da zai baka takaici kai da kake mu'amala da nasoshi ko kake karatu a cikin littattafai kasancewa kuma ba haka abin yake ba wato kana ganin fari an ce masa baki baki kuma an ce masa fari kuma bayar da ka iya ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa cewa mu kiyaye wannan tafarkin mu kiyaye tafarkin jayayya da musu da ɗan bid'a da yawan gayyatar su cewa ku zo a tattauna in kun isa mu haɗa a shafi kaza ko mu haɗa a gari kaza wannan ba addini bane ba addinin sunna bane amma kaga ya samu rawaji ya samu farin jini a cikin mutanenmu Allah ya kyauta al-imamu tirmidhi rawaito hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga wasu mutane guda biyu suna irin wannan musun jayayya suna gwara ayoyi da junan su me yace musu abi hadha umirtum wannan shine abin da aka ce ku da alqur'ani wannan ya kawo aya wannan ce to ai ta saba ma waccan aya wannan ya kawo magana wannan ce to ai ba haka ne rabin take ba annabi yace abi hadha umirtum abinda aka umurce ku da shi kenan yace babu abin da ya halakar da yahudu da nasara sai wannan abin da kuke shine ma'anar cewa fa anhu rasulullahi min qabl min qabl qad zajar tuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafarki saboda kada ka dinga tarayya da masu wannan tafarki kar kuma ka bata lokacinka a matsayin sai ka je ka kalla ko ka zauna ka saka data kana kallon me ake yi ba addini bane harka ce ta ta zamani ta badala sannan za ka ga maganganun malamai cikin ahlus sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayansu sun zo da yawa domin hani game da haka idan ka kuma littafin da suke ba da muhimmanci akan ruwaito su kamar imamu lalakayi a cikin sharh usul ta da ahlus sunna wal jama'a ya kawo su daga su ibnu sirin daga su malik ibn anas daga su ibnu shihab zuhri daga su al-imam ahmad ibn hanbal daga duk malaman nan na sunna suna tsawatarwa suna Allah wadarai suna hani game da jayayya da musu akan addini hakan ka koma da tafai bayan lalaka'i kaman kaman littafin ibnu abdul barri jami bayan ilmi fadlihi kaman littafin as-sunna na na ibnu abi asim da dai sauran littafai waɗannan mutawwalat zaka ga tattaunawa ire-iren waɗannan al-imam Muhammad ibn Sirin wata rana wasu ƴan bid'a sun zo wajen shi suka ce suna so su tattauna da shi yace a suka ce ai ayoyi kawai zamu kawo yace wallahi ko rabin aya ba za mu kawo ba da suka tashi suka fita sai aka ce an gaba ta malam aya fa suka ce ce kwarai kuwa yake ina jin tsoron su faɗi ayan su harrafa ma'anarta sai wani abu cikin taharifin su ya makale a cikin kwalan haka imam malik wani yazo same shi yace sai yayi musu da shi cewa ni ina kan ina kan yaqini akan abin da nake na addini na kai da kake kan musu kake kan shakka kake ganin sai in an tattauna ne sakamakon tattaunawa shi zai hukunta gaskiya kake akai ko ba gaskiya ba to kaje ka samu wani dan uwanka da yake da shakka irin taka sai ku ta tattaunawa yace amma ni na sa abin nake akai gaskiya ne bana buƙatar tattaunawa da kai ko mun gane jama'a ko mun san cewa alqur'ani da sunna da muke akai gaskiya ne saboda haka ba wai sakamakon tattaunawar da za a yi da wani dan bid'a ne zai zama dalilin samuwar hujjar mu ba dama muna kanta saboda haka baka da buƙatar wannan tattaunawa Allah ya sa mu gane wannan wato logic ɗin wannan wannan mantikin mu zauna lafiya da addininmu amma mutane gani suke wai wannan ja'in ja wai shine fasaha wai shine ƙwarewa wai shine abin da ke alamta cewa su ɗin ba dama ne a wajen sanin gaskiya Allah ya kyauta waɗannan abubuwa suna nan da yawa a cikin littafin sunna sai a koma a karanta su da aka yi ce wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa anhu rasulullahi min qablu qad zajar ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر yace duk wanda kuma ya sake wato ya tunkuɗe zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkuɗe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muqaddiman li khatirihi ya gabatar da abin da ke cikin tunaninsa zaka kaga wannan imru'un mutum ne wanda malahu basar wanda ba shi da basira bai san abin da yake yi ba wato shine yan man kana fi hadhihi a'ma fa huwa li akhirati a'ma wa adallu sabila ya riga ya halaka ne wanda duk za a kawo mashi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo mashi karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da khatir tunaninsa a ganinsa ra'ayinsa ko wani abu da ya koya a cikin wani ilimin duniya ka san musamman yan boko suna da irin wannan yan takarda da kuke ci musu haka yake ci musu anan ko yan takarda mu muna ci musu yan boko a Najeriya sun karanta wasu nazariyat ko wasu ka'idoji na kimiyya a cikin a cikin a cikin physics ko a cikin chemistry ko a cikin falsafa ko literature to wannan abin shi suke kaddasawa shi suke ganin darajarsa da sanda aka karanta musu wani abu na addini sai suka ji ya saba da wancan abin da suka sani din to ba za su iya sakin wannan abin da suka sani su kama addinin gaskiya ba sai ga suna nema su shashantar da al'amarin ko su nuna cewa wannan fa wani zance ne da ya daɗe ba zai yi a ce ya dace da wannan zamanin mutu wannan babu abin da ke nuna maka hakan illa cewa wato suna da karancin wato basira duk da wasunsu ta yi 'yan boko ne ko masana ko masu manya-manyan mukamai a cikin boko Allah ya kyauta wala tasma'an da'il kalani fa innahu aduwwun li hadha ad-dini an hamlihi hasar yace wala tasma'an da'il kalani kar ka sake ka saurari mai da'awa ta hanyar ilmul kalam wanda yake addininsa akan ilmul kalam fa innahu kaga shi wannan aduwwul li hadha ad-din maqiyin addinin musulunci ne an hamlihi hasar kuma daga daukar ragama addini shi ya, ya, gaza ba zai iya rike addini ba ba zai iya zama kariya ga addini ba ba zai iya ba addini kariyar da ake bukatar masani ya bashi ba saboda kaka biye mushi wanda yake yin tafarkin ilimi na na ilmul kalam wato ash'ariya da kullabiya da maturidiya da ire-irensu waɗannan masu ta'awili waɗannan masu ta'ammuki wajen zance mai yawa ba tare da hujjoji daga qur'ani ko sunna ba wa ashabuhu kad abda'u wa tanatta'u wajazu hududal haqqi bil ifki wal ashar wa ashabuhu mabiyansa mabiyan shi ilmul kalami din kad abda'u sun kai matuƙa wajen kirkira al-ibda shine invention suna kirkiro abubuwa wata nadda'u kuma sun zurfafa cikin daqa'iq na abinda aka hana su zurfafa zurfafawa cikin magana akan kaddara cikin magana akan al-islah wal aslah cikin magana akan tauhidin irin nasu irin tauhidin da suke faɗa na sifat da sauran abubuwan da suke tsanantawa akai wanda ba a ba su dama su tsananta ba sun zurfafa a cikin haka ɗin to karka biye musu ya ci kaka saurare su wajazu hududal na gwanin ko a ji sha'anin kawai wajazu hududal haƙƙi bil ifki suka tsallaka suka jazu suka tsallaka hududal haƙi iyakokin addinin gaskiya bil ifki ta hanyar shaci faɗi wal ashar da kuma al ashar shine at-ta'ali wa tarafu jin cewa su sun isa irin abin da suka yi a cikin ilmul kalam su ce komai sai sun fassala shi su razi su gazzali su farabi su shaharistani da ire-iren su yake ishara waɗanda dukansu su ne ashabu ashabu ilmil kalam asali kamar da aka sani shi tafarkin ilmul kalami mu'tazilanci ne mu'tazilanci ne amma sai aka reraye shi sakamakon shi abul hasan al-ashari Allah ya gafarta masa ya kasance da a gidan mu'tazila yake kamar da muka san tarihinsa mijin uwarsa ba mu'tazila Abu Ali al-Jubba'i ya dora shi akan tafarkin daga baya Allah ya shirye shi shi ya bar tafarkin bayan sun tattauna da baban akan makomar mutane da baligi da yaro da kafiri ina jin ko to daga nan kuma sai ya shiga mataki na biyu to wannan mataki na biyu shine wanda yake akan wannan tafarkin na bata da daga baya shi ya kuma hau mataki na uku shine ya dawo kan kyakkyawan tafarki da da yake akwai abubuwan da suka makale a jikin wannan tafarkin nashi mai kyau din ma na daga ragowan waɗancan matsalolin wanda ya kanta littafin shi ya gaji ga kurakurai da malamai suka ishara zuwa akai irin su al'ibana an usulul diyana irin su maqalatul islamiyyin da makamantansu malaman tarihin da suka bada tarihin su sun tabbatar da lalle ya tuba daga wannan abu irin su ibnu irin su al-imam zahabi a cikin siyar da cikin tarihin islam ibn timiya a wurare daban-daban cikin littafansa shi ma ya bayyana haka to sai kuma ya zama na cewa wannan mazhabin na biyu wanda yake akan kuskure din shi yafi yaduwa a cikin mazhabinsa duk wanda kaji an ce mishi al'ash'ari to dangantaka ne zuwa ga wannan mazhabin nashi na biyu na kore sifat da tabbatar da wasu kaɗan guda bakwai da haka duk waɗannan da suke bin shi wanda yanzu ake ce musu ash'ariya ko asha'ira duka suna kan wannan tafarkin na biyu ne hasali ma suna inkarin cewa ya tashi daga wannan tafarkin to su ne ashabu hudun da aka ce kad kad abda'u wa tanatta'u wa jazu hudud al-haqqi bil ifki wal ashr wa khud وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم آه خبر يتي وخذ وصفهم كأوكي سبسو عن صاحب الشرع دقا معبوتشن شرع النبي صلى الله عليه وسلم كده إنه شديد عليهم للي النبي صلى الله عليه وسلم يسأننتا وجن سبان تاسسو إن بدعا للذي منهم خبر نعبن ليباد لاباري لبدؤو إنسو labaran da wato hadisan da suka bi wajen magana akan irin bid'arsu bid'o'i na canza magana ko na canza ma'anar siffofi da makamantansu wa qad addahum 70 sinfan nabiyuna wa sinfaini kullun muhdithun za'igun za'ir wa qad addahum su kungiyoyin bid'a annabi sallallahu alaihi wasallama addahum ya kirga su 70 sinfan ya kirga su har kala saba'in na biyu na wasin faini kala saba'in da biyu kullum muhdithun dukkaninsu ‘yan bida'a ne masu kawo sabon addini za'igun karkatacce za'ir wanda aka tsoratar daga al'amarinsa a wato yana ishara zuwa ga hadisin nan na limamu turmizi da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta al'ummar Yahudawa da Kiristoci sun karsa 71 kashi 71 da 72 ni kuma al'umma ta saka su gida 73 dukkan su ɗan wuta ne in banda guda ɗaya wannan wannan hadisi ne tabbatacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuni zuwa ga wato ɗaya daga cikin dalailin nubuwa na Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za a samu rarrabuwar kai a cikin al'umma da bayyana bidiyoyi kuma dukkanin bidiyoyin nan bata ce dukkaninsu ‘yan wuta ne in banda ainihin wato hanyarsa da yake akai shi da sahabbansa to a waɗannan hanyoyin suna nan da yawa tun ba yau ba kuma tantance su abu ne da malamai ne suke tantancewa ba wai kawai wani ya kalli wata ƙungiya ko su tawaga kawai da suka saba wa tashi tawagar ya ce su ne ɗaya daga ciki ba amma akwai usul da ake gane su kamar yadda shekul ramin tabiya yake faɗa a cikin ƙa'idatun fil mahabba a cewa usul na bidiyo'i a cikin aƙida waɗanda su ne ake ishara a nan zuwa gare su guda hudu ne akwai zai zai faɗa mana su a tattakaice almurji'a alƙadariya arrafida alkhawarij waɗannan su ne usul na bidiyo'i su ne tiraku guda hudu na ginshikan ginin ɗakin bid'a wanda duka sauran bid'o'i daga waɗannan suka yi reshi sannan waɗannan bid'o'in da ake magana a nan na cewa 'yan wuta ne ana magana akan bid'o'i ne na aƙida aƙidu wanda suka saba wa aƙidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne ake magana a nan zai mana magana akan su a tattakaice da yace fadur rafdi mansubun ila shirki adilun anil haqqi ذو بهت على الله والنذر فذو الرفض ما أبوتشن الرفض وتماسو يرفي صحبي كنا أنا تشي مصر وافد saboda wato sun kore sahabbai daga cikin musulunci ko kuma saboda sun yi rafdu sun kore wancan jagoran nasu da da suke bi aliyu zainal abidin da suka ce sai ya yi baran-baran da sayyidina abubakar da umar ya ce ba zai ba sai suka ce rafad naka daga ne ya zama sunansu arrawafid ya ce mansubun ila shirki za ka ga su abin dangantawa ne zuwa ga shirka domin su suka fara kawo ƙuburiya botar ƙabarbara su suka fara shigo da ita cikin musulunci duk inda suke za ka ga suna yin hubbari suna yin mashahid inda za a dinga zuwa ƙabari ana mashi kwalliya ana mashi sujuda ana girmama shi sau da suna da yawan shirkiyat duk wanda yake kallon abin da 'yan shi'a suke yi ya san wannan ko youtube ka je ka duba za ka ga irin abin da suke yi a hauza ta ƙasar iraki da sauran hubbarorinsu a duk inda suke adilun anil haq kuma su masu karkacewa ne daga barin gaskiya shi'a sanannun mutane ne wajen ƙin gaskiya ga ta suna ji suna gani abin da yake matsayin falala ga wani bawa cikin bayan Allah su mai da shi abin aibatawa abin da yake matsayin manƙaba su mai da shi manƙasa ƙin gaskiya ƙiri-ƙiri ƙur'ani ya faɗi magana su ce ba su yadda ba ya ce zubotin sannan masu ƙiran ƙarya sukan zauna su ƙera ƙarya musamman a yi fabriketin ɗinta a sa mata isnadi don a yaɗa ta cikin mutane don ta kawo ɓarna botin alallahi sai Allah ya naɗawa ne waliyi Allah ya naɗawa na halifa Allah ya sauko da wahayi akan wane duk suna yin wannan wan nuzur suna yi wa Allah ƙarya kuma suna yi wa an nuzur anan wato annabawa kamar yadda Allah ya ce kadzabar samudu bin nuzur kamar yadda Allah ya ce walaqad jaa ala fir'auna nuzur to an nuzur anan ma'anar shi annabawa suna yi wa Allah ƙarya kuma suna yi wa annabawa ma ƙarya kaji firka ta ɗaya kenan sune ar-rawafid ko to rawafid ita ce firka daga cikin firak inda yake a tarihance ba ita ce ta farko ba amma nan ya fara ambatan ta daga cikin firak wanda suke matsayin aslu daga cikin usul na tattaunar bid'a wanda kuma suka jima tun zamanin salaf har izuwa yanzu suna haifawa da musulunci da musulmai matsaloli na fitintunu na kashe-kashe na ƙarerai na ɓata addini da canza manhajin musulunci da kawo bid'o'i iri daban-daban a cikin sulukiya ta ɗinsu a cikin itikadat ɗinsu da sauransu bautar kabari yaɗa ɓarna a cikin mutane halasta haram da sauransu na ɗaya kenan ya ce wa aqdi sahihun fil khawariji annahum kilabun ta'awa fi dalalin wa fi su'ur wa aqdi abinda na ƙudurce sahihun ingantacciyar aƙidata fil khawariji game da khawarijawa annahum kilabu cewa su karnuka ne ta'awa fi dalalin ai ta ta'awa wanda suke haushi a cikin bata wa fi su'ur kuma za su zo za su yi haushi a cikin wuta ranar alkiyama amma wato wato wutar wata sa'ira kenan za su je su za su auka cikinta fi su'ur su khawarij su ne a tarihance su ne firka ta farko a tarihance kuma ta fi kusan kowace firka cikin firak na kafirai masu dangantuwa zuwa ga addini ko 'yan bida masu dangantuwa ga addini babu wanda ya kai su yawan kashe-kashe yawan rarrabuwa suna yin saɓani da yawa tsakankaninsu da haka suna da sunaye da yawa annajadiyya as-safawiyya alwane ne har zuwa kan boko haram ta su Muhammad Yusuf duk khawariji so dama daga cikin wato siffofin su guda biyu da suka fi kowanne bayyana shine kafirta musulmi da halasta jinin su kafirta musulmi da daukan makamun su wannan sifat ne min al min al lazima ga firqa ta khawarija yace to su khawarij a wato suna matsayin kilabun nari kamar da ba a cikin hadisai akwai hadisai wanda limamu ibn abi asim ya ruwaito su a cikin kitabus sunna da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam al-khawariju kilabu ahlin nari karnukan wuta ne duk da yake hadisan ta fuskar isnadoji ba su inganta ba amma dai hukunci ne wanda yake ya dace da irin aikin su cewa su wato masu a matsayin karnuka suke na 'yan wuta wato ko a gidan wutan su ba wasu masu daraja ba ne makaskanta ne ko a cikin taron makaskanta gaba gida a hayala wannan ya ce wa yuriduhum ma ahadasu min maƙalihim laza za ta lahabin la tubaqi wa la tazar wa yuriduhum kuma Allah madaukakin sarki zai kora su a shigar da su wa yuriduhum ma ahdathu abinda suka kirkiro zai ja musu a kora su a shigar da su min maqalihim na zantuttukan su na bid'a lazan za a kai su gidan wutan lazza eh lazza'atul lishawa din nan ko Allah ka tsare mu daga ita zata lahabin wanda take da take da harshen wuta mai ci la tubaqi wannan an mushi wannan wasalin ne saboda larurar waka ta an ce an ce la tubiki kamar yadda yabo a cikin nassin wa ma'adara kama sakar la tubiki wa la tazar to ma'aunin waken waken zai kai na baitin zaka sai ta zuwa ga yace la tubaki wa la tazar ba ta barin komai ba ta ragewa sai ta cin sai ta kama wuta kama ko ina da wuta wala ta ba kuma tabarin ko'ina shi ne makomarsu Allah ka tsare mu wa abra'u min sinfaini qadlu ina ma'al sannan kuma ina yin barambara da wasu watin kungiyoyi guda biyu qadlu ina ma'al wadanda aka tsine musu a tare fadha azhara al-irja wa za ankara al-qadar sune guda biyu wancan ya bayyana irja'i wannan kuma yana inkarin kaddara ka kungiya guda biyu kenan al-murji'a da kuma al-qadariyya dama sune muka fada cewa kungiyoyin guda hudu ko al-khawarij al-qadariyya al-murji'a da ar-rafida idan zamu fade su a tarihanci haka ya kamata su zama al-khawarij sune suka fara fitowa suka kashe sayyidina Uthman suka kashe sayyidina Ali suka yi dirgin gimon nan da aka yi daga nan ana nan ana nan kuma sai aka samu almurji'a waɗanda suke ganin wanda asali daga cewa to abu a hankali ‘yan abu a hankali su suka haifar da irja'i musamman abin da ake ce ma murji'atul fuqaha wanda ba su ake nufi ba nan to daga nan kuma ana nan sai kuma aka samu ƙadariya masu inkarin ƙaddara da kuma masoya sai na su kuma sai suka juye suka tsananta har suka lalata wannan ƙauna tashi zuwa ga suka da cin mutuncin saura wannan shi ya haifar da arrafdu ya haifar da rafida to waɗannan ƙungiyoyi guda hudu kamar yadda muka ambata su ne tushen duk wata ƙungiya ta ɓata duk wata ƙungiya ta ɓata da ta biyo baya za ka tara cewa tana da sagi da waɗannan za ka tara cewa aka bi aƙidarta tana tikewa zuwa ga waɗannan wato kamar gulatu sufiya gulatu sufiya su ne ɗari'u ɗari waɗanda na sufaye wanda guluwi na sufanci ya kai su ga haka za ka ga suna da sagi da wasu abubuwa cikin abin da khawarij suke yi na zaƙewa wajen ibada na ganin cewa su sun fi kowa nagarta suna da sagi da wasu abubuwa wanda 'yan ƙadariya suke yi shine wato na zurfafawa cikin wato tunani haka mu'tazila mu'tazila da sun ɗebo abubuwa daga ran kala daban-daban sun ɗebo daga kadariya sun ɗebo daga rafida da sauransu haka nan a sha'ira kamar da muka ji ta kuma reshe ne daga itizal din to haka dai haka dai zaka yi ta ganin wato dangantaka su yace wa abra'u min sinfaini qadlu ila ma'an fa za azhara li irja wa za ankara al qadar wa ma qalahu jahmun fa haqqan dalalatu ce lallai abinda jahamu ya faɗa babu shakka ɓata ne wato jahamu ɗan safwan wanda ya rasu ɗari da ashirin da takwas wa bishirun fama abdahu jahalan ƙadin tashar hakanan shi ma bishiru ibn riyas almarisi ko almirisi wanda shi ma abinda ya bayyana jahalan jahilci ne ƙarara ƙadin tashar shi kuma ya garin ta shi kuma ya rasu bayan shekara goma da rasuwan wancan wato 138 kenan waɗannan suna daga cikin ru'usul bid'i manyan yan bid'a na farko farko ga ɗayan ɗan uwansu waja'adun faqad ardahu khubth maqalihi wa amma ibn kullabin fa aqbih bima zakar yace da kuma wa ja'adu da ja'ad ibn dirham faqad ardahu khumsu maqalihi haqiqa munin maganarsa ardahu ya halakar da shi shine ma'anan ardahu wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum to ardahu khumsu maqalihi munin zancensa ya halakar da shi wa amma ibn kullabin kaga dan gidan kullab wato abdullah ibn sa'id ibn kullab shi kuma rasu 241 yace fa aqbi bima zakar yace Allah wadaran zancen da ya fada wannan wato abin nan ne siga ne na na nuna abin nan ko na af'ala waɗannan da ya ambata anan su ne cikin manya-manyan mutanen da suka kirkiro tafarki na na bata ya fara da ya ambaci jaham ko jaham ibnu safwan ar-rabis jaham ibnu safwan muka ce malaman tarihi sun ce ya rasu 128 wanda shine ya fara kawo ƙaryata alqur'ani cewa Allah bai kasance alim ba Allah bai kasance mutakallim ba Allah bai lam yattakhid ibrahima khalila a irin waɗannan maganganun na rashin daraja shi ya fara kawo su abu mihras jamu bin safwan ana nan kuma sai bishrul ya zo shi ma yana shi bishru ibn ghiyas al-anrisi to jad ibn dirham wanda shine ya fi kowa shahara a cikin barnar saboda shi sai da ta kai ma an yanka shi yankan rago kamar yadda yake cikin tarihi da malami ne da ya karantar da halifan banu umayya na ƙarshe wanda ake ce mishi marwan ibnu muhammad da marwanin ya gane cewa yana kan bata ma ya kore shi ya zo ya fara inkarin zancen allah ya fara inkarin kaza da kaza abubuwa iri daban-daban har aka kai zance ya kai gun gwamnan wannan lokaci shine khalid ibnu abdullahi alkasari wanda ake ce mishi amirul iraqaini wannan mutumi yasa aka kamo shi zonar da malamai aka tattauna aka tabbatar da batarsa shi ne ya yanka shi ranar babbar sallah kamar yadda yake tarihi mashahuri yana cikin halku af'alil ibad yana cikin tarihu tarihu mudatus salam na al-imam al-khatib al-baghdadi kamar yadda zaka ji kuma wannan wannan yana fada malam ibn qayyim a cikin duniya da yake cewa wali ajli wali ajli za dhahabi ja'adin khalidul qasri yawm adh-dhaba'ihil qurbani a sanadiyar wannan ne aka yi layyada Khalid bin Abdul Qasari ya layya da wato jadu dan dirham ranar da ake yanka ake yanka dabbobin qurban ranar layya ya yanka shi ce shakaran zabihata kullu sahibi sunnati duk wani ahlus sunna ya gode wa Allah ya gode ma wannan yanka da aka yi lillahi darruka min akhi qurbani idan kaga dai aka ji dadi aka yi murna lokacin da aka kore dan gida Abdul Zabbar duk wani musulman kware ba ya murna ya ji daɗi ba zan iya tuna muna garin nan aka yi wannan ƙabiyar muna garin nan irin haka mun zo wani lokaci aka yi wannan muƙabala da su mara biyu rijiyar limu suka ƙunshi aka je aka aka tarke shi rasa yadda zai yi ɗin nan to kaga mutane duk wani alu suna ya ji daɗi to shi ne ibn qayyim yake cewa shakarar zabihata kullu bi kullu sahibi sunnatin duk wani ma'abocin sunna to ya ji daɗin wannan abu jawab ɗan dirham haka aka aka yanka abin banza aka aka ainihin wato layya da shi bayan bayan huduba mai tasiri da da shi shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri yayi Allah ya gafarta masa duk da yake ana tuhumar sa da da nasab wato da da da, da kiyayya da ahlul baiti kuma kuskure ne wannan laifi ne amma dai ana yaba masa akan wannan kokari da yayi wajen kawo wurin datse fitinar wannan takadari mai suna Ja'adu dan Dirham a iya kuma cikin tafin da aka ambata sai a ga ƙarin bayani waje ibnu karramin sai kuma ibnu karram shine muhammad ibnu karram a sijistani bi hujrin walam yakul lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar ibnu karram wanda yazo bi hujrin hujr anan wato batilun min alqawli kenan batilun sancan banza kamar da cikin hadisin da Ahmad Hanbali rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zurul qubura wala taqulu hujran bid-dammi ay wala taqulu batilan min al-qawli to shine anan waja abnu karramin bi hudrin ya zo da zance abun watsi shine shugaban yan karramiya walam yakun lahu qadamu ba shi da wata kafa ko wani wato tsayuwa fil ilmi a cikin ilimi ba shi da bai da ummi ne a tarihance bai iya koman shi ba yace lakinnahu jasar amma sai dai yana da tsaurin ido ne jasara shine tsaurin ido rashin ta ido wannan ba shine dama shine shine shine rukuni na farko na ta'alu na shiga abin da yafi karfinka jasara ya zama zuciyarka tana da wani tauri na rashin kunya da rashin sanin matsayin kanka da rashin jin tsoron na gaba da kai to yana abin da yake ne da Hausa ma cewa ake jasara ko cewa ne yana da jasara wato wato mai tsaurin ido ne shi za ka ga waɗannan in ka bi tarihi wasu su ma kiristoci ne fuska musulunta kamar shi ibnu kullab an ce kirista ne ya musulunta har suka yi ta rigima da wata yaye shi wata non da kuke cewa non anan irin kiristoci masu zuhudu ɗin nan wanda wanda suke sa suke suke lullaba jikinsu sarai ko eh sirs ai kun gane ta da wanda nake nufi irin galibin su mata ne zahidai haka a kiristanci wanda ba sa aure ɗin nan yana da wata yaya irin shi suka ta rigima da ita ya bude a cikin kisar ibnu ma ita ne ko ta inganta ba da kisa amma dai akwai shi a cikin kisar da ya musulunta daga baya ce mata katta damu shi fa ya shiga musulunci ya ya kawo mishi matsala ya kawo musulunci matsala da haka shi ma ibnu karramin jahili ne na gwada wa sarki ana nan kawai sai ya koma ya zama ya zama kawai muta'abbid mutaqashshif ya kama tsantsanta bauta da gudun duniya ya daina cin abinci mai daɗi ya daina sa sutura mai kyau wai shi ya zama zahidi kafin a ankara kawai fara fito da irin waɗannan maganganu na rashin hankali to duk waɗannan ru'usu ne cikin wato rumuz na bid'a yake cewa wasa kafa hadal ash'ariyu kalamahu to al abul hasan al ash'ari da ake magana sai ya zo sai ya sai yayi rufi akan wancan zancen as-saqaf as-saqaf was-saqafil marfu ko suqufan min fidda shine rufi wannan da ake kaga yin akai gini aka gama in ba rufi ai ya zama kangogo ba zai ba zai ba za a yi rayuwa a ciki a a samu tsari daga rana da iska da ruwa da sauransu to kaman shi wancan wadancan sai ibn karramin sun yi fandisho na barna sai kuma shi abul hasan al'ash'ari sai ya zo a mataki na biyu a matakin shi na biyu da muka ambata matakin aƙidarsa ta raddi ga mu'tazila da tabbatar da wasu siffofi kaɗan guda bakwai ɗin nan su ne alƙidanmu walbaƙa'u da sauransu a daidai wannan matakin ne ya zama na cewa wato ya yi mene ya yi ma aƙidar ɗan karram rufi wato ya mata gata ya mata aiki ya yauƙaƙa ta ya tattauna ta ya ce wasa ƙafa hadal ash'ari kalamahu wa arba alaman ƙablahu min zawi dabar wa arba kuma ya ɗara ya ƙara wa barna dawaki alaman ƙablahu akan waɗancan ɗincan da suka gabace shi min zid min zawi dabar waɗanda suke a cikin halaka ɗin can da fasadi wato ya ƙara yaukaka abin su saboda a cikinsu mun ji akwai ummiyai a cikinsu akwai wanda aka kashe su a cikinsu akwai wanda ba su samu dama sun yaɗa maganganunsu ba saboda ana ta musu raddi amma shi ya zo da siffan malanta ga ilimi ga shi Allah ya ba shi hikimar zance da haka sai ya ta yaukaka zancen ya ta kawo mushi ta'awilat da da ihtijajat kuma gani ya kawo hujjoji sai abin ya yi nagarta ya ƙarfi e fama ƙalahu ƙadbanan haƙi zahiran wa fil huda amdan liman maza waddakar fama ƙalahu ƙadbanan haƙi zahiran abinda ya faɗa ya bayyana cewa ba gaskiya ba ne an gano cewa ba gaskiya ba ne wa fil huda amdan kuma a cikin shirya babu abin da mutum zai dogara da wannan nashi liman maza ga wanda ya iya tamyizi waddakar da ake cafa halmin muddakir wane ne wanda zai tsaya ya dau ya tunani to duk wanda yake da tunani mai kyau kuma ya iya tamyizin gaskiya daga abin da ba gaskiya ba duk wannan shiriritar da al'ashari ya yi ba za ta kai shi ko ba za ta rudar da shi ba al'ashari a mataki da biyu akwai wani mafarki da ake ba da labari wani manam na karanta shi da cikin irin yawan karance-karance marasa kai din nan cewa wai wani ya taɓa yin mafarki ma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo a Ka'aba ana ta gaishe shi ana dawafi ana gaishe shi gashi yana diban zanzam sai ga wani mutum tsirara wai yana so ya samu aran kaya ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa wanda zai bashi aran kaya duk wanda zai bashi annabi ce kako arame kaya sai shi mai mafarkin ya tambaya ce waye wannan ce wannan Abul Hasan al-Ash'ari kenan nabi ya ce ku za ku bashi aran kaya mutumin da ya canza addini na mafarki ne ba kawai amma ka san kana kafiri da zaka ta kanta abubuwa iri daban-daban ni ma na manta da na karanta shi kuma wala zai tana daga to wala bari na tana na ga muku suna nan da yawa eh wato wannan wannan mataki na biyu na aƙida abul hassan al'ashari ta kawo rikici sosai a cikin aƙida kuma an samu malamai na sunna malamai da duniya ta shaida cewa suna da ilimi kuma ana dogara da iliminsu wajen ta haƙiƙin masail da fahimta addini amma kuma sun samu kansu a wannan rudanin shi za ka ga malaman aƙida suke yawaita zance a kai saboda kada a rudu akan cewa ai daidai ne kuma duk da haka ɗin za ka ga har yanzu ana ci gaba da wato wannan sura din tsakanin aqida ta salafiyya ta tacciya aqida ahlus sunna wal jamaa ta tacciya da kuma wacce aqida ta asha'ira wacce take akwai tarkatarka da yawa a cikin ta Allah ya gafarta mana gaba daya yace yukaffiru hadha dhaka fi ma yaquluhu wa yadhkuru dha anhu alladhi indahu dhikr yukaff wadannan dukan su wadannan hanyoyin rafida khawarij murji'a ƙadariya, karramiya, ash'ariya, ja'adiyya, duk waɗannan hanyoyin ɓatan kala daban-daban ga sanan za a ga isu-isu wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wancan. Wa ya zukuru za an hullazi inda hu zukir. Kuma wannan ya tuhumu wannan da abin da ake tuhumar shi, wannan ya tuhumu wannan da abin da ake tuhumar shi. Wannan ya ce wannan ɓatacce ne mai ƙaryata Allah, wannan ya ce kai ma ɓatacce ne mai ƙaryata Allah. Haka suke kansu tuhuma da tuhume-tuhume iri guda ko masu jinsi iri guda saboda dukansu suna cikin batane da ɗimuwa za ka yi samun wani wani ba ashare yana kaiwa matuƙa wajen yi wa wani ba motazale raddi sai ka samu wani motazale shi ma kuma yana raddi ma ba ƙaddare alƙadari raddi kuma abin da yake tuhuman ƙadari ɗin shi ma yana da shi abin da shi ma wancan ƙadari yake tuhuman rafidi shi ma yana da irinsa za su yi ta wa junansu irin waɗannan raddoji marasa kan gado. Wabil aqli fi ma ya zumuna ta bayan wa kulluhumu qad faraqa al-aqla law sha'a. Ce kuma dukan suna cewa wasu aqaliyat suke, wabil aqli wai da hankali suke dogara duk abin da suke yi fi ma ya zumuna ariya wasu ta bayan da shi suke bai suke samun wato fahimtar su wa kulluhumu qad faraqa al-aqla amma kuma dukkansu sun barambaran da hankali lausha'ar inda sun san abin da suke in kun tuna mai magana a baya akan hankali da tasirinsa kamar za mu iya cewa kenan wato suna cikin waɗanda suke da al'aqlul mukad hankali wanda ya rudi wanda aka rudi da shi ba su samu al'aqlu almu'an hankali wanda ya zama abin da ke taya bawa ya gane gaskiya shine abin da kullum zaka yi fata Allah ya baka hankalin da zai saka gane gaskiya su kuma hankalin da suke da shi ba na gane gaskiya bane a cikinsu akwai manyan masu basira da kaifin fahimta yanzu kamar fakhruddinin razi yadda ake gwadawa cewa kaifin basirarsa da zurfin IQ ɗinsa to bai gaza irin na mutane irin su shekul sabin timiya ba inda a ce ya samu kyakkyawan wato tadribi da ilimi nagartacce to da hidima da zai wa addini ba kaɗan ba ce amma kaga yadda ya ruɗe daga baya ya zo ya rasa ma wani addini yake kalli abu usman al-jahis amurbinu bahar ji irin kwanduwarsa a wajen ilimi na akaliyat to haka duk suke kalli shi kanshi abul hasan al-ash'ari din zaka ga mutane ne masu basira masu kwakwalwa amma sai zama basirar su da kwakwalwarsu ta zama musu sanadiyar kuma halaka Allah ka tsare mu daga halaka wa kulluhum qad faraka al-aqla law sha'ar fada an kama qad abda'u wa tanatta'u wa lazim tariq al-haqqi wan nassa wastabir yace fada an kama qad abda'u a hirɗinka ka yi watsi da abin da so kake wani tsaya? Fada, to bari mu abin ga. Fada an ka, ma qad abda'u yace a hirdinka kai watsi da abinda suka kirkiro wata natta'u da abinda suka wuce iyaka game da shi walazim tariqal haqqi ka nace mu hanya ta gaskiya wan nassa kuma ka nace wa hanyar bin nassi wastabir kuma ka hakura ka dage wa khud muqtadal athari wal wahyi fil ladhi tanaza'a fihi an-nasu min hadhihi al-fiqr yace kuma kai ruko da abinda hadisai suke hukuntawa da alqur'ani shine muqtadal athar ma'anar hadisai da wahayin Allah fil ladhi tanaza'a fihi an-nasu akan duk abinda mutane suke sabani fa in tanazu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul min hadhihi al-fiqr daga waɗannan bangarori na jayayya fama lidhawit tahsili uzrun bitarki ma atahu bihi jibrilu min munzilis suwar yace fama lidhawit tahsili ma'abuta ilimi ba su da wani uzuri bitarki ma atahu bihi jibrilu su yi watsi da abin da jibrilu ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi munzilis suwar a cikin abin da aka saukan mishi na surori ba ka da wani uzuri ka ce gashi ka sani ka ƙibi ka kama wani abu can daban wa bayyana fahwahun nabiyu bi sharhi jibril ya kawo alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abinda qur'anin yake nufi da sharhin sa na magana da sharhin sa na aiki da sharhin sa na takariri wa adda ila ashabi ma anhu qad sutir kuma ya isar da saƙon wa abinda aka ce isar har ya tambaya ma ala hal ballagtu shin na isar suka ce eh ka isa da ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida Aisha take cewa duk wanda yake tsammanin annabi ya boye wani abu to wannan ba karamin batacce bane annabi bai boye komai ba tace da zai iya boye wani abu da ya boye kaza da kaza da ya boye magana auren Zainaba da kaza kaza amma duk bai boye ba ya fada kuma ya zo ya yi jawabi yace na isar da sakon Allah suka ce eh yace Allah ka shaida cewa na isar kuma sun yarda na isar shine ma'anan cewa wa'adda ila al-ashabi ya isar da sakon zuwa ga sahabbai ma anhu qad sutir abinda aka aiko shi da shi fa billahi tawfiqi wa amulu afwahu zuwa ga Allah nake neman dace da gamdakatar kuma ina fatan afuwarsa wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar kuma ina roƙon shi ya tsare ni tsarewar da ta zama mini katanga daga canzawa wato daga tashi daga kan istiqamar da nake da ita Allah ka tsare mu daga tashi daga kanta لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر yace dan na samu na samu sa'ida na samu tsira na samu rabauta da rabo mai girma wanda yake shine samun aljannar firdausi tare da nagartattun wato zumra wato nagartattun abokan tafiya ko wato inda malikin muqtadir Allah ka samu a cikin su tun da lokaci ya ƙure kuma alhamdulahi ina ganin mun kai ƙarshen wannan manzuma abinda zan tsaya kenan kawai a nan ba sai na tsawaita zance ba alhamdulillah rabbil alamin awwalan wa akhiran abinda muka faɗa wanda yake daidai Allah ubangiji ka famu ladan shi Allah kuma ka tsaye da mu akan tafarki madaidaici Allah ka gafarta mana zunubanmu kurakurai kuma Allah ka yafe mana karancin ilimi da rashin fahimta Allah madaukakin sarki kai mana afuwa akai godiya ga Allah farko da ƙarshe sannan kuma godiya ga dukkanin 'yan uwa da suka taimaka wajen ganin cewa wannan daura ta samu gindin zama tun daga kansu Malam Suleiman Imam da su Alhaji Ja'far da sauran 'yan uwa sannan godiya ta musamman ga ku kuma ɗalibai wanda inda babu ku duk wannan shirin ba zai yi ba babu wanda ya maka alkhairi fiye da wanda ya amince cewa bari ya saurari abin da ke tare da kai bari ya buɗe zuciyarsa ka tura masa abin da Allah ya huwace maka ina mu godiya gare ku gabaki daya sannan kuma godiya ta musamman ila yau ga abokan tafiyar mu da muka wuce tare da su cikin malaman mu da masu dauke-dauken na'ura wassalamu alaikum warahmatullahi